بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama halarta a wannan masallaci na Bangazi a wannan yammaci na Lahadi hudu ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444 wanda a yau za mu tashi farkon suratul qiyama suratul qiyama sura ce makkiya da take da ayoyi guda 40 mafi girman abin da take tattaunawa a kan shi shine halayen mutane yayin fitar rai ƙarshen rayuwa kenan sannan kuma halayen mutane da kuma wahalhalun da za su kasancewa a kai gobe alkiyama wurin hisabi da kuma jira mi Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا bayan bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki yace la uqsimu bi yawmil qiyamah malamai suka ce wannan la sila ce wasu ma suka ce a'a la taukidu ne lil kalam kamar yadda sa'id bin jubair yace la uqsimu bi yawmil qiyama ai uqsimu bi yawmil qiyama Allah madaukakin sarki yace ina rantsuwa bi yawmil qiyamati da ranar tashin alqiyama Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da ranar tashin alqiyama ne saboda muhimmancin ta da abinda take dauke da na cikin ta na ban mamaki da ababe kala kala da suke dauke da ita wala uqsimu bin nafsil lawama Allah ce kuma ina rantsuwa bin nafsil lawama da rai allawama abin zargi ko ko rai mai zargin kanta game da aikin alkhairi ko shar saboda rayuwa inda ya ta mutunan kwarai ce mai imani zaka ga yana zargin kanshi ko da yaushe ya zargi kanshi wurin alkhairi ganin cewa yayi sakaki ga abin da ya kamata yayi bai yi ba sannan kuma ya zargi kanshi akan ababen da yake aikata wanda yake ba daidai ba a ya sabul insanu allan na jima'a izama yanzu shi mutum ya yi tsammanin cewa ba za mu iya haɗa ƙasusuwa ba mana wannan raddi ne game da mutanen da suke musu suna inkarin tashin alkiyam bala qadirina Allah ce bala qadirina ala an nusawwiya banana ai za mu tashi mutum bayan ya mutu za mu haɗa ƙasusuwansa mu tashi shi ko da ko ƙasusuwan sun game da ƙasa kai ba haka ba ma ƙadirina muna da cikakken iko da ƙudura ta mu maida hannunsa yatsun hannunsa da na ƙafafu su zamanto suna daidai wa daida mana ba wai ƙasusuwan kamanya na jiki ba har ƙananan ƙasusuwa abin da ya shafi ƙasusuwan yatsu na hannu da na ƙahuwa Allah zai maido su daidai wa daidai kamar yadda suke da ina fatan mun gani yana Allah zai tashi mutane bayan sun mutu bal yuridul insanu li yafjura amam bal ba haka ba yuridul insan li yafjura amam ba abinda mutum ke so sai ya kasance ya dage ya nace akan kafircin shi ya ɗau lokaci yana kan kafirci ce da fasikanci shi bai riga ya dawo yas'alu ayyana yawmul qiyama kuma zaka ga mutun yana tambaya bi ma'ana nan mutun ismi ne na jins bimana nau'in wasu daga cikin mutane kafirai kenan yas'alu ayyana yawmul qiyamah suna tambaya wai cewa yaushe ne tashin alqiyama su yarda da ita ba suna masu tambaya ta izgili qiyama ne da kuke ce mana za ta zo za ta tashi ai sakamako a cikin ta masu aikin kirki a sakan ya musu da alkhairi masu sharri a sakan ya musu da sharri yaushe ne tashin alqiyama har yau mun ga firu ba ta zo Allah ce fa idza bariqal basar idan idanu suka shiga cikin yanayi na tsoro da firgici wa khasafal qamar sannan aka bice hasken wata wa jumi'a shamsu wal qamar aka haɗi rana da wata to wannan shine tashin alƙiyama ina fata mun gane ranar da mutane za su kasance a cikin firgici da tsoro idanunsu sun kakkafe saboda tsoro da tashin hankalin wannan yini sannan hasken wata an jaye shi an haɗe wata da rana a wuri guda wanda kaga ka rana daban take wata daban yake ba sa haɗuwa saboda hanyoyinsu ma ba guda bane ina fata mun gani to radda kaga ko an haɗe su rannan kauni zai ya canza yanayin da aka saba gani ya dogo ba zai canza kenan rannan rana ce ta alqiyama wa jumi'a shamsu wal qamar yaqulu al insan a wannan yinin ne zaka ji mutun na cewa yawma idin a wannan yinin na tashi alkiyama ainal mafar ina ne wurin gudu ina ne wurin buya kalla babu wurin gudu ko wurin buya la wazar ba inda zaka faki ila rabbika yawma idin mustaqar ya zuwa ubangijin ka ne a wannan yinin mustaqar matabbatar ku take gaba daya kenan tashi alkiyama ya riga ya faru yunabba'ul insan a wannan yinin za a baiwa mutum labari yawma idhin ma qaddama wa akhar abinda ya gabatar na ayyukan alkhairi duka wa akhara da abinda ya jinkiri bai yi ba daga cikin ayyukan alkhairi bi ma'ana za a mutan hisabi gaba daya dangane da ayyukan shi da yana alkhairi da wanda ma bai yi ba bal al insanu ala nafsihi basira bal ba haka ba al insan aran nan mutum ala nafsihi akan karan kansa basiran hujja ce a kansa imana mutum ya ishi kanshi a ran nan zai iya gane matsayin shi gobe alkiyama ina fata mun gane shi yasa Allah madaukakin sarki a wani wurin yake cewa Allah zai ce da mutum iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasib karanta littafin ka da kanka yau hisabin ka ya ishe maka kai da kanka hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin abi huraira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ba da labarin yadda Allah zai tada mutane ya dinga tuna musu irin ni'imomin da ya musu sai a zo da na ukun daga cikin mutane fa yaqulu lahu sai Allah ya ce da shi mithla zalika irin ya fa yadda ya faɗa mu wanda suka gabace shi ban maka kaza ba ban baka dukiya ba ban maka kaza ba bin yalwata maka ba da makamantunsu fa yaqulu sai ya ce ya rabbi amantu bika sai ya ce ya Allah na yi imani da kai wa bi kitabika na yi imani da littafin wa bi rusulika na yi imani da manzanninka wa sallaitu kuma na yi sallah wa sumtu na yi azumi wa tasaddaqtu na yi sadaka wa yuthanni bi khairin mastata sai ya bi kanshi da alkhairi gwalgwadon iyawarsa fa yaqulu sai a ce da shi ha huna idan dakata daga nan bi ma'ana sai ya yabi kansa ya ga dukkan wasu nau'ikan na alkhairi ya yabi kansa gaban Allah madaukakin sarki sai Allah ce da shi dakata da kan thumma yuqalu lahu sai a ce da shi al'ana nab'athu shahidana alai yanzu za mu turo mai shaidan mu akan kai ba da shaida akan wa yatafakkaru fi nafsihi man dhal ladhi yashhadu alai sai mutum ya dinga tunani a karan kansa to wane ne wanda zai ba da shaida a gare ni sama da ni wane ne wanda zai ba da shaida a gare ni فيختم على فيه سي أرفي باكين سبيئي مغانا ويقال لفخذه ولحمه وعظامه سي أتشيد فخذه أتشيد ناما جكينسا da kuma ƙasusuwan jikinsa da kafaɗinsa gaba ɗaya in fiƙe ku yi magana za a sa su yi magana fatantiku faƙiduhu wa lahamuhu wa izamuhu bi amalihi gaban jikin shi sasannin jikinsa sai su ba da labarin abin da yake aikatawa na aiki don a yanke masa hanzari a gaban Allah maɗaukakin sarki shi yasa Allah ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ranar da za mu rufe ma mutane bakunansu ba su iya magana hannayensu su riƙa mana magana da ƙafafuwansu dangane da abin da suka kasance suna aikatawa a nan gidan duniya yana kaga akwai babbar shaida akan ka gobe alƙiyama ko da ka so ka gai abin da ba gaskiya bane ba gaban jikinka da sasannin jikinka Allah zai ba su iko su yi magana su gai dukkan aikin da kake aikatawa a nan gidan rayuwar duniya yanan mutum ya ishi kanshi a hisabi a ranar tashin alkiyam bal insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira koda ko mutum ya kawo hanzari da uzuri ba zai hana Allah ya kama shi da aikin da ya aikata ba sai Allah ya ce لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق Allah ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tuharrik bihi lisanaka kada ka dinga motsa halshen ka bihi da alqur'ani mai girma wannan aya ta sabka ne a sanadiyya lokacin da jibril ya sabko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ka masa wahayi na alqur'ani idan yana karanta ma annabi wahayin da aka sabko a kama annabi sai annabi ya dinga karba yana motsa halshen shi don ƙoƙarin kiyaye abin da aka sabko na wahayi sai Allah ya sabko wahayi zuwa gare shi na cewa la tuharrik bihi lisani kada ka dinga motsa bakinka ko harshen ka da alqur'ani mai girma li ta'jala bi domin kai ƙoƙarin hardace shi da kiyaye shi inna alaina jam'ahu lalle Musa Allah za mu haɗa maka shi mu kimsa maka shi a cikin ƙirjinka wa ƙur'ana kuma za mu baka damar ka karanta shi kamar yadda aka sako shi rana bari saurin karɓar shi dakata har a karanta maka sannan za mu yi ƙoƙarin ka kiyaye shi cikin ƙirjinka kuma ka karanta shi kamar yadda aka sako shi fa idza qara'nahu yayin da ake karanta maka shi alqur'ani muke karanta maka shi bi ma'ana lokacin da jibril yake karantar da kai da alqur'ani fattabi qur'ana to ka bi abin da yake karanta maka ka kiyaye hukumce-hukumcen da ya sabkan maka na wahayi daga alkur'ani mai girma ko ku fattabi qur'ana ka rika karba kana karantawa kamar yadda yake karanta maka thumma inna alaina bayana sannan bayanin shi yana akan mu duk wani abin da ya boyi gare ka na ma'ana da bayani daga baya za mu sanar da kai in ya so sai ka sanar da al'umma kalla ba haka bane ba kamar yadda kafirai suke riyawa suna musanta shi alkiyama tuhibbuna al'ajila balle ku mutane kawai kuna son al'ajila mai sauri mai gaugawa shine kuna son rayuwar duniya kun ɓata lokacinku cikin neman duniya ba ka ƙoƙarin ku riƙi duniya ta zame muku wasila ta neman alkiya shine kalla bal tuhibbuna al'ajila wa tadharuna al'akhir sannan kun bar lahirar ba ka ƙoƙarin ku aikata ayyuka na alkhairi wanda za su zama muku tsira gobe alkiyama فإذا قرأوا وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضعة وجوه يومئذ وسفسكوكي أولا ينن ونين كنا ها ينن تاشن القيامة وسفسكوكي أولا ينن ناضرة سنة تكم بشاشة سنة تكم حسكي دكاو إلى ربها ناظرة kuma za su yi kallo zuwa ga Ubangijinsu Allah maɗaukakin sarki. ko shakka babu wannan aya dalili ne da ke nuna cewa masu imani za su ga Allah ƙarar gobe alkiyama za su ga Allah ido da ido kamar yadda ya tabbata hakan a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da wasu ayoyin na alqur'ani mai girma Allah a wani wurin yake cewa kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun su kafirai a wannan yinin na tashi alkiyama la mahjubun za a katangance su ba za su ga ubangiji ba imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala ya ce wannan dalili ne da ke nuna cewa su masu imani za su gaci idan an katangance kafirai ba su ga Allah ba an azabtar da su da yin hakan to su mummunai tabbata za su ga Allah gobe alkiyama Allah madaukakin sarki yake cewa lil ladina ahsanul husna wa ziyada ya tabbata aljanna da ni'ima ta tabbata ga wanda suka kyautata alhusna malamai suka ce na ana nihin aljanna wa ziyada suka ce ganin Allah maɗaukakin sarki kamar yadda malamai suka fasarta hadisi ya zo a cikin sahihin muslim hadisin suhaib daga manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa idza dakhala ahlul jannati aljanna yaqulu Allah ta'ala turiduna shay'an azidukum idan 'yan aljanna suka shiga cikin gida aljanna Allah madaukakin sarki zai ce da su kuna son in dada muku wani abu ne fa yaquluna sai su ce gaba daya alam tubayyid wujuhana shin Allah ba ka fuskaka ba ka haskaka fuskokin mu ba alam tudkhina aljanna shin ba ka shigar da mu gina aljanna ba wa tunajjina minan nari kuma ka tsiratar da mu daga shiga wuta qala sai Allah ya ce da su fayarfa'u alhijaba fayanzuruna ila wajhillah sai Allah ya doke hijabi sai su kalli fuska Allah madaukakin sarki Allah ya samu daga cikin wanda za su ganin Allah gobe na kiyama فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم ba a taɓa ba 'yan aljanna ba wani abu mai daɗi da ya fi soyuwa a wurinsu sama da kallon ubangiji Allah maɗaukakin sarki haka imam bukhari ya fitar da hadisi da imam muslim an jarir bin abdullahi qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi yace innakum satarawna rabbakum ayanan lalle ku kam za ku ga ubangijinku da idanu وفي رواية أو رواية كنا جلوسا كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قصن شيء منا زمني أو رمان الله سكرا دام الله سبت أجريشي فنظر إلى القمر ليلة البدر سي النبي يكلي وتا أدرم بدر dare kun da rana dare kun da wata ke haske a ciki fa qala sai annabi yace innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar lalle ku kam za ku ga Ubangijinku kamar yadda kuke ganin wannan watan, la tudamuna fi ru'yatihi ba za ku takura ba a wurin ganinsa. Kenan, mumunai dai za su ga Allah a gobe alkiyama. Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya tabbatar da hakan saɓanin wasu wanda suke ƙudurin cewa ai ba za a ganin Allah ba har abada har gobe alkiyama. Wanda wannan fahimta mummuna fahimta ce dalilai na alkur'ani da sunna sun nuna cewa lalle masu imani kam za su ga Allah Ubangiji gobe alkiyama za su gane shi a farfajiyar tashi alkiyama sannan za su gane shi a cikin gidan anshan shine wujuhun yawma idin nadira a wasu huskokin a wannan yinin nadiratun suna kyalle suna haske suna cikin bishasha da murna da jin daɗi ila rabbiha nadira za su kalli ubangijinsu maɗaukakin sarki wa wujuhun yawmi idhin basir wasu fuskokin a wannan yinin basiratun suna kame suna murcike bi ma'ana suna cikin tsami da wahala ba sa cikin jin daɗi ta zunnu an yi fa'ada biha faqir sun tabbatar da cewa za a azabtar da su ne wanda hakan ya zo a cikin alkur'ani wanda ke nuna cewa wasu fuskokin gobe alkiyama suna cikin ni'ima wasu huskokin kuma suna cikin azab kamar yadda Allah ce wujuhun yawma idhin musfira dahikatun mustabshira wa wujuhun yawma idhin alaiha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajr Allah ke cewa wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya ha inda yake cewa wujuhun yawma idhin na'ima lissa'iha radiya fi jannatin aliya Allah ke cewa yawma tabyaddu wujuhun wa taswadu wujuhun ranar da wasu fuskokin za su yi haske ka samu daga cikinsu ya Allah da wasu fuskokin kuma za su yi duhu su yi biki kirin abdullahi dan abbas ya ce tabiyaddu wujuhu ahli sunnati wal jama'a ahli sunnati wal jama'a fuskokin su za su yi haske gobe alkiyama wa taswaddu wujuhu ahli bid'ati wal furqa an bid'a ko fuskokin su za su yi baki kirin gobe alkiyama Allah ya kashe mu sannan kuma Allah ya kare sai Allah ya ce kalla duk ba haka bane ba abinda suke riyawa suke faɗa ba gaskiya bane ba idza balagati taraqi idan rai ta kai magangara at-taraqi shine nan mahaɗan wannan kasusuwa idan rai ya kawo nan wakila marraqa zaka ji ana cewa marraqa wane ne wanda zai masa magani bi ma'ana Allah na bada sifa yadda rayuwar mutum za ta fita lokacin da take fita idan rai ya kawo daidai nan zaka ga ma'abucin wannan mutumin hankalinsu ya tashi suna neman mai magani ya za a yi a dawo da shi cikin yanayi mai kyau wasu ce a bashi ruwa wasu ce a kai shi likita a nemo doktor a mishi serum da makamantansu shine wakila marraq wasu malamai suka ce a wannan maganganun mala'iku ne mala'iku guda biyu za su mala'ikun rahama da mala'ikun azaba yayin da za a ɗaukar ran mutum sai su dinga tambayar junansu wane ne zai fitar da rayuwar wannan mutum mala'ikun rahama ne ko kuma mala'ikun azaba wanda duk ma'anonin guda biyu ayat tana ya ɗauka bi mana za a ce ina mai magani wane ya shiga cikin halin kakanika ciwon shi ya taso ya faɗi ya gicce ga yana yana cikin wani hali na damuwa ina wanda zai mishi magani wa zanna annahu al-firaq shi kuma a wannan lokacin ya tabbata ya san da cewa rabuwa da duniya ce saboda yana ganin mala'iku a wannan lokacin ya san da cewa ku dai ku yi magani ku gama halhalun ku shi dai kam zai bar duniya zai bar gida zai bar iyali zai bar abin da ya mallaka na dukiya waltaffati saqu bisa a wannan yanayin musiba ta hadu akan musiba haka wasu malamai suka fasarta shi wasu malaman suka ce a wannan yanayin al'amari biyu ya haɗe a kansu al'amari na mutanen shi sana neman ya kamata a yi da shi da al'amari na mala'iku lokacin da suke kokarin fitar da rayuwar shi wasu malaman suka ce waltaffati saqu bisa sai kafar shi da kafar gudar da gudar sai su haɗe aure guda bi ma'ana zai ba da ran shi zuwa ga Allah madaukakin sarki ila rabbika yawma idhnin masaq zuwa ubangijinka ne a wannan yinin almasaq makoma da matattara gaba daya fala saddaqa wala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى التي فلا صدق ولا صلى bai gaskanta alkur'ani mai girma ba ko ko bai gaskanta annabin da aka turo mishi wala salla haka bai sallar da Allah ya wajabta mishi ba walakin kazzaba tawalla sai dai ya karyata alkur'ani mai girma wa tawalla kuma ya bada baya thumma zahaba ila ahlihi yatamatta sannan ya koma zuwa ga iyalinsa ya tamatta yana tahiya ta jiji da kai da girman kai aula laka fa aula azaba da boni sun tabbata a gare ka thumma aula laka fa aula sannan azaba da boni sun tabbata gare ka ka cancance su ayahsabul insanu an yutraka suda yanzu mutun yana tsammanin za a bar shi haka kawai kara zube ba tare da an turo mishi manzo ba ba tare da cewa zai mutu gobe alkiyama a tashe shi a mishi hisabi game da ayyukansa ba hakan ba zai taɓa yiwa ba alam yakunu tufatan min maniyin yumna shin da shi bai kasance ba ɗigon maniyi da ake jefawa a cikin mahaifa thumma kana alaqatan sannan daga baya ya koma gudan jini fa khalaqa fa sawwa sai Allah ya halicce shi ya daidaita shi fa ja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha sannan Allah ya sanya ta hanyar wannan mutumin da ya halitta da digon mani ya samar da namiji daga cikinsu sannan ya samar da mace alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta to Allah da yayi haka ya samar da mutum da digon mani sannan ya koma gudan jini ya koma tsoka ya rufe shi da fata da kashi da komai sannan ya fito da shi duniya shin ba zai iya tayar da shi bayan ya mutu ba ko shakka babu Allah zai tashi mutum bayan ya mutu gobe alkiyama domin ya mishi hisabi dangane da ayyukan da yake aikata sai Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا سورة الإنسان سورة مكية لكي لآيوي 31 mafi muhimmancin abin da take tattaunawa a kan shi labarin mutum ɗan adam da kuma yanayin da zai kasancewa a kai a nan gidan duniya da gobe alkiyama bayan bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce hal ata alal insan tabbat ya riga ya zo ma mutum hinun minad daha wani zamani na lokaci lam yakun shay'an mazkura wanda mutum bai kasance wani abu ba na abun ambato tabbat ya zo ma mutum wani lokacin da shi mutum a wannan lokacin bai zan abun ambato ba a riga aka halicce shi ina fata mun gane kenan mutum da babu shi yana cikin babun babu sai Allah ya zo ya samar da shi daga baya inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali lalle musu Allah mu ne muka halicce mutum min nutfatin daga dugon maniyi amshajin da aka cakuɗa shi tsakankanin maniyin ɗa namiji da na mace nabtalihi dan mu jarrabe shi mu kallafa masa ayyuka mu ga cewa ya sarke su mu wajabta mashi wasu al'amura mu ga cewa ya yi su mu hane shi aikata wasu ayyuka mu ga ya hanu shine nabtalihi faja'annahu sami'an basira kuma muka sanya shi ya kasance sami'an mai ji ne basiran kuma mai gani ne inna hadainahu sabil lalle mun shiryar da mutum as-sabila hanyoyi imana mun shiryar da shi hanya muka nuna mashi hanya tsira muka nuna mashi hanya halaka imma shakira ko ya kasance mai godiya ga Allah ne ta hanyar bin abinda Allah yake so ya bi wa'in ma kafura ko ya kasance mai kafirce ma Ubangiji shi ne ko mai kafirce ma ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala yi a kansa. Inna a atarna lil kafiri na salasila wa aghlalan wa sa'ira, Allah ce lalle ka mu mun yi talin lil kafiri na ga wanda suka kafirce mana salasila sarƙoƙin da za mu ɗarme su da su gobe alkiyama wa aghlalan da nau'i na ƙulli da za mu musta hanya haɗa diga digansa da bayan ƙiyar su a ɗaure wasa'ira da wutar jahannama za mu sa su a cikinta mu kona su a ciki innal abrara lalle su kuma mutanen kirki masu nagarta yashrabuna min ka'sin za su sha daga cikin kofi da ke makil da giya kana mizajuha kafura wanda wannan abin shan an cakuɗa shi ne da kafur ainan yashrabu biha ibadullah wata idaniya ce ta ruwa ko ko ta abin sha da bayan Allah managarta za su sha daga cikin wannan idaniya yufajjiruna ha tafjira wadda za su sarrafa ta matuƙar sarrafawa za su je da ita inda suke so su sha gwalgwadon yadda suke so sha yadda suke so su sha su yi abin da suka ga dama da ita yufuna bin nazar na daga cikin sufofin mutanen nan na ƙwarai al'abrar yufuna bin nazar suna sabke yaunin abin da Allah ya ɗora musu na taklifi suna kiyaye duk abin da Allah ya dora musu na yaunin bauta kiyaye sallah kiyaye zakka hajji da makamantansu daga cikin al'amuran da Allah ya wajabta musu aikata shine yufuna bin nazar ayufuna bit ta'a suna cika alƙawalin da'a wadda suka ɗauki alƙawali za su yi tsakankanin su da Allah madaukakin sarki wasu malaman suka ce ana iya ɗauka shi bi ma'ana annazir wanda yake bakance da mutum ya ɗora ma kanshi bi ma'ana idan suka ɗauki bakance suka azama kansu yaunin yin wani abu wanda Allah bai ɗora musu ba to suna cika wannan abun ba za su saba su yin yin shi ina fata mun gane hadisi ya tabbata a cikin bukhari daga aisha Allah ya rada ita anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lalle manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace man nazara an yuti Allah falyuti'hu duk wanda yayi ba kancan zai yi ma Allah da'a da biyayya to yayi ma Allah da'a da biyayya wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si wa man nazara wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si duk wanda yayi ba kancan cewa zai saba ma Allah to kar ya saba ma Allah ina fata mun gane kenan idan mutum ya dauki bakance dole ne ya sabke wannan bakancen da ya ɗoka wanda bakance shi ne ka azama kanka abin da da kafin ka azama kanka ba wajibi ba ne a kanka ko ya zamanto bakance ne mai alaƙa da wani abu ko kuma ya zamanto bakance ne sakakke bakance sakakke shi ne ka ce na ɗora ma kaina zan yi ma Allah yau raka'a guda goma sha ɗaya na nafila da daddare kaga kafin ka faɗa hakan abin ba wajibi bane gare ka in kai kana da lada in ba kai ba baka da laifi to amma tunda kai ma Allah alƙawari to wannan lokacin dole kai shi ina fata mun gane ko ya zamanto ba kance ne dake da alaka da wani abu kace ya Allah idan ka sa na samu wannan abin da nake nema Allah idan ka biya mini bukata Allah idan ka bani karuwa ta ɗa ko diya Allah idan ka sa arziki na yalwata da makamantansu ko ka mani kaza Allah zan yi azumi kwana kaza a wannan bakancin da ke da alaka da wani abin da ka nema wurin Allah idan abin nan ya cika za ka yi azumi kwana uku misali ko kwana goma ko wata guda da makamantansu to idan wannan abin naka ya tabbata wajibi ne ka cika wannan bakancin da ka ɗauka to mutanen kwarai na daga cikin sufofinsu yufuna bin nadri suna cika bakance idan suka ɗaukan makansu bakance wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira kuma suna jin tsoron yinin da sharrin shi mustatiran ya yaɗu kuma mai tsawo ne saboda mustatir kamar muntashir ke wa yut'imuna at'am na daga cikin halayensu na kwarai suna ciyar da abinci ala hubbihi akan suna son wannan abincin miskinan su ciyar da miskini wa yatiman su ciyar da maraye wa asira kuma su ciyar da wanda aka kamo a matsayin fursunan yaki ko wanda ke cikin gidan kaso ko wanda aka kulle yana da shi su na kwarai mutane ne masu ciyar da abinci kuma sana ciyar da abincin da su ma da kansu suna bukata zuwa gare shi ina fata mun gane yana suna ciyar da abin da ransa yana son shi ce ne ala hubbihi suna ciyar da abincin da su kansu suna bukatar shi suna kaunar shi suna son shi su ciyar da miskini miskini shine wanda baya da shi ko ko abin da yake da shi bai wadace shi sannan suna ciyar da maraya maraya shine wanda mahaifinsa ya mutu kafin ya balaga ina fatan mun gane amma wanda mahaifiyarsa ta rasu ba a ce masa marayi ko ku wanda ya riga ya balaga ba za a ce masa marayi kenan yaro kafin ya balaga wanda mahaifinsa ya rasu shine ake ce ma manga maraya wa asira sannan suna ciyar da fursunan da aka kamo wurin yaki ko kuma wanda aka sa aka rufe gidan kaso da makamantansu inna ma nut'imukum liwajhillah zaka suna cewa game da wanda suka ciyar ku sani cewa nut'imukum liwajhillah muna ciyar da ku ne kawai dan neman yarda Allah dan neman kusancin Allah dan neman fuska Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura ba ma nema daga gare ku ku ba mu wani sakamako akan aikin da muke muku abin da muke muku na alkhairi wala shukura ba wai gurin mu bane ko ko abin nufin mu bane ku gode mana akan abin da muke muku na alkhairi إنا نخاف من ربنا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ذاك السنة cewa inna nakhafu min rabbina lalle mu kan muna jin tsoro game da ubangijinmu yauman wani yini abusan da wasu fuskoki za su kasancewa abusan masu kamewa wanda ke cikin damuwa da firgici da ban tsoro kamtarira kuma suna cikin tsanani mai wahala gaske fa waqahumullahu sharra zalika al-yawm sai Allah ko ya kare su ya tsare su dangane da sharrin wannan yinin walaqahum nadratan wa surura sai Allah madaukakin sarki ya hada su da fararen fuskoki da farin ciki wa sururan nan kuma da jin dadi a cikin zukatansu wajazahum bima sabaru sai Allah ya musu sakayya dangane da abin da suka yi haƙuri a kan shi yana haƙuri a wurin ɗa'a ga Allah haƙuri a wurin ba sa je masaɓan Allah sannan haƙuri a kan abin da Allah ya ƙaddara musu haka ake so haƙurin mutum ya kammala haƙuri wurin ɗa'a sallolin nan da azumin nan da zakka da haji da makamantansu lalle ababe ne wanda zuciya idan ka bi ta bata su to ka yi haƙuri ka taushe ka danne zuciyarka daga kana samun salloli guda biyar a masallaci tare da liman ka daure ka taushe zuciyarka a yi azumi da kai na kwana talatin ka daure in kana da hali ka je haji ka cire kuɗin nan naka ka je haji ka daure kai duk wani abin da aka kallafa maka ta hanyar dukiyarka na ayyukan alkhairi sannan kuma ka daure ka yi haƙuri ba za ka je masaban Allah saboda zuciya tana da alaƙa da sabo ta fi son sabo sama da ɗa'a da yadda zuciyarka ta ja ka ka taushe ta ka daure kakka saba ma Allah madaukakin sarki sannan ka yi hakuri akan abin da Allah ya kaddara maka na alkhairi to shar in Allah ya jarabe ka ta fitina kai hakuri akan ta sai Allah ya baka sakamako akai haka idan Allah ya jarabe ka jarabe ka da alkhairi ka gode mishi sai Allah ya baka sakamako akan wannan godiya da ka mishi yana kaga Allah ya ba su wannan ne sakamakon hakurin da suka yi sai Allah ya ba su gidan aljanna sannan kuma Allah ya ba su hariran aka tufatar da su da kayan alhariri sai Allah ce متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا Allah ce muttaki'ina fiha alal ara'ik su ‘yan gidan aljanna al'abrar kenan muttaki'ina fiha za su zamanto suna kishin gide fiha a cikin gidan aljanna alal ara'ik akan gadajensu na jin daɗi da huta la ya rauna fiha shamsan ba za su taɓa ganin rana a cikinta ba balle zafin rana ya cutar da su wala zamharira haka ba za su cuta da sanyi mai tsananin sanyi ba yanan za su kasance cikin yanayi mai kyau babu zafin da zai cutar da su sannan babu sanyin da zai cutar da su wadaniyatan alaihim zilalu sannan inuwowin gidan aljanna suna kusa da su wa zullilat qutufuha tadlila sannan ababan tsinta na kayan marmari za a matso da su kusa da su matuƙa kusa ta yadda wanda ke zamana zai iya tsinka ya ce wanda ke kwance da wanda ke gishingide da wanda ke tsaye duk dan aljanna ba zai ji wahala tsinkan kayan marmarin da ke cikin gidan aljanna a cikin bishiyoyinsu ba wa yutafu alaihim bi aniyatin min fidda sannan za a zagaya su za a zagayawa a kanuwan su su yan gidan aljanna bi aniyatin da wasu irin kwanoni min fiddatin wanda aka yi su da azurfa wa akwabin da wasu kwafofi cike da abin sha a cikinsu giya kenan kanat kawarira wanda wannan kwafofin idan ka gansu za ka gansu na madibi ne wanda kana ganin abin da ke cikin wannan kwafofin kawarira min fiddatin idan ka gansu a kallo fidda ce amma kuma a haske da kyalli kamar madubin qaddaruha taqdira an cika su an auna su an saita su gwalgwadon aunawa ta yadda ba bukata wuce iyaka ko ragewa wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila sannan ayan aljanna yusqawna fiha al-abrar kenan za a shayar da su fiha a cikin gidan aljanna ka'san kofofi cike da giya kana mizajuha zanjabila wanda an cakuɗa wannan giyar da citta ita ce zanjabila ainan fiha tusamma salsabila sannan akwai wani ido na musamman na sha wani ido mai fitar da abin sha a cikin gidan aljanna wanda sunan shi salsabila malamai suka ce an ce mishi salsabila ne saboda yana da daɗin sha sannan yana da daɗin wucewa a cikin makogwar wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun sannan kuma yara kankana almukhalladuna ababan dawwama a cikin gidan aljanna wanda ba sa girma sannan ba sa tsuha haka suke kullun yara ƙanana daidai shekaru wanda ake sha'awar yaro yaran nan za su dinga zagaye 'yan gidan aljanna idza ra'aitahum kai mai kallo da zaka ga wannan yaran ko in ka kalle su hasibtahum lu'lu'an mansura zaka yi tsammanin lu'lu'i ne aka yada a cikin wurin kamar diamond ne aka watsa a cikin wurin saboda kyawansu da kyallunsu suna zagayawa a cikin gidan aljanna suna zagayawa cikin tawaga yan aljanna suna shayar da su abin da suke bukata na abin sha ko abinci wa idza ra'aita thamma idan ka hangi aljanna da abin da ke cikin ta na ni'imomi ra'aita na'iman to zaka ga ni'imomi masu yawan gaske a cikin ta wa mulkan kabira da kuma mulki mai girma aliyahum thiyabuhum tufafin 'yan gidan aljanna wanda za su sa sundusin daga sanadiri ne na sundus hudurun kore shar wa istabrak da kuma sanadiri na istabrak wa hullu asawira min fiddatin sannan za a ƙawata su da 'yan awarwaro na azurfa wa saqahum rabbuhum sharaban tahura sannan ubangijinsu ya shayar da su abin sha mai tsarki inna hadha kana lakum jazaa lalle wannan abin da aka muku ko ‘yan aljanna na a sa ku gidan aljanna a ba ku duk abin da kuke bukata na ci da sha ga giya kala-kala sannan ga abin sha da aka cakuɗa shi da kafur wata giya an haɗa ta da citta zina zanjabil ga wani ido na ruwa na sha da ake ce mishi salsabil duka Allah zai muku wannan gajiyan ne da wanda aka sa suna muku hidima na wildanul mukhalladun masu kyau abin shawa duka hakan ya kasance a gare ku sakamako wa kana sa'ayukum mashkura kuma ya kasance abinda kuka aikata abu ne abin godiya imana wannan sakamako ne akan masu imani sakamako ne akan aikin da su kasance suna aikatawa a nan gidan duniya kenan kaga sakayyar da Allah zai yi ma mutanen kirki shine gida alshanna sakayyar da Allah zai yi ma mumunai zai musu sakayya ne akan aikin da suka kasance suna aikata a nan rayuwar duniya ayyukan alkhairi da dukkanin nau'ikansu nisanta duk wani abin da aka hana su duk yadda rai ke so yake kamna sannan su dinga haƙuri game da abin da Allah ya kaddara musu na rayuwa abin daɗi su yarda cewa daga Allah ne rashin jin daɗi ma su yarda da cewa daga Allah ne to irin wannan mutanen sakamakon su shine gidan aljanna da duk abin da wannan wuraren suka ambata na ni'imomi daban-daban kuma yana ganin za mu dakata abin nan faɗa ne dai Allah ba mu lada kuskure da abin da ke kama da shi Allah ya fi mana gaba ɗaya wassalamu alaikum warahmatullahi